اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن أهل الكتاب من إن تامنه بقنطير يوده إليك Allah yana faɗin lamarin alil kitabi da karkacewansu da ƙin gaskiyansu amma ba dukansu ba an faɗi halayensu munana bayan da suka wuce a ayoyin da suka wuce wanda ma sukan ce ku ba da gaskiya da abin da aka saukar mu annabi da farkon rana a ƙarshe ku butulce don su samu mutane wahami to Allah yana cewa haka halayensu yake amma a cikinsu akwai na kirki akwai daga cikin ahalar kitabi man in tamanhu wanda in ka bashi amana bi qindarin bi malin kasirin qindar dukiya mai yawa da zaka bashi ajiya yuwaddihi ilaika ka zo nema zai mayar maka ilaika zuwa gare ka me yasa ne amanatihi saboda amanarsa kamar abdullahi bin salam wanda ya ba da gaskiya a kitabi ne ya ba da gaskiya da littafin sai ba da gaskiya da annabi muhammadu auda aku rajulun alfan wa miyata yi waƙiyatin zahaban fa'addaha ilaihi wani mutum ya ba shi ajiyan dinari dubu da waƙiya ɗari biyu da ya zo karba ya ɗauko ya mayar masa abinsa wa minawa akwai a cikinsu kuma halin kitabin dai man in ta manahu benin dinarin wanda ka ba shi amanan dinari daya layi wadda hilaika ba zai mayar ba zai ba da shi gare ka bayan ka zo karban abinka ba don komi ba khiyanati saboda ha'incinsa illa ma dumta alaihi ka'ima sai dai in ka dawwama a kansa kana tsaye kana ce sai ya baka la tufarikuhu baka rabu da shi ba kuma ta fara ta ho ko ne ya yi karabu da shi bayan ka ba shi ajiyar dinari ɗayan nan ka dawo ka ce mayar maka da abinka an karabu sai musu ya ce baka ba shi ba kwatancinsa kaman ka abunul asharafi wani ba yahude ne wanda ya buntu cewa annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam istaudahu qurashiyun wani ba quraishi ya ba shi ajiyar dinari ɗaya da ya zo karba fajaha da goye musu ya ce bai ba shi ba zalika ay tarkul ada'i wancananka barin bayar wannan dalili a wajen su bi an kalu sun ce bi sababi kaulihim sababin fadin su laisa alaina fil ummiyina sabilun ai ba wani tabarki ba wani dama akan mu a cikin ummiyai ay arabi larabawa ai ismin ba zunubi mana suna ganin in sun ci kudin larabawa ba su da laifi listihilalihim zulmu man khalafa dinahum don sun halatta zalinta wanda addinin su ba ɗaya ba wanda ya saba wa addinin su wa nasabu suka danganta wannan hukunci da suke na zalintan wani ilai zuwa ga Allah ta'ala qala ta'ala Allah ta'ala yace wa yaquluna 'ala Allahi al-kadhiba suna fadin ƙarya ga Allah cewa Allah ya halatta su zalunci wanda ba addinin su ɗaya ba Allah ya faɗa ba fi nisbati zalika a cikin danganta wancanan ka ilayhi zuwa gare shi wuhu ya lamu na su sun san annafam cewa su kazibu na makaryata ne bala alaihi fihim sabilun allah ce haka ne akwai tafarki alaihim a kansu fihim a cikin su mana akwai haƙƙi a kansu yadda suka bada ba haka ba ne mana aufa bi ahadi wanda ya cika alkawarinsa allazi ahadahu Allah alaihi wanda Allah ya alkawarta a kansa aw bi ahadillahi ilaihi ko da alkawarin Allah zuwa gare shi na'am wanda dai ya cika wannan ai min adayil amanati da ba da amana gama abu wanda ya baka wa gairihi da wannan sa wattaqallaha yaji tsoron Allah bi tarkil ma'asi tsoron Allah da barin abubuwan da duk yake sabo wa malidaci da aiki na biyayya to duk wanda ya ka fa inna Allah yuhibbul muttaqina Allah yana son masu tsoron Allah fihi wal uzzahiri mawli al mulmin maimakon a ce inna Allah yuhibbuhum sai aka fitar da su ma a zahiri haka ce Allah yana son masu tsoron Allah shi mai takadin kenan ay yuhibbuhum yana son su shi ko ma'ana soyayyan Allah bi ma'ana yusibuhum ma'ana zai musu sakamako ونزل في اليهود لما بدلوا نعت النبي صلى الله عليه وسلم ayan da za a karanta a gaba ya sauka ne a cikin lamarin yahudawa da suka canza sifan annabi muhammadu wahadallahi suka canza alkawarin allah da yi ilahin zuwa gare su fit taurati cikin attaura cewa in annabi muhammadu ya zo za su bi shi aw fi man halafa kadiban fi da'awa aw fi bai'i silatin ko ko ya sauka ne a cikin wanda ya rantsuwa kuma yana mai ƙarya a cikin da'awansa ko ko a a cikin sai da sai da kayan sayarwarsa Allah ce innal ladzina yashtaruna bi ahdillahi kaga waɗannan yashtaruna da suke musayawa da alkawarin Allah shi shira'u musaya ne ka ba da wani abu a musaya maka da wani abu shi sa mai sabdiri yake ce ya sabdiluna wato ma'ana za su ba da imani su karmo kafirci yashtaruna ya sabdiluna suke musayawa bi adillah alkawarin Allah ilayhim gare su bil imani a cikin imani da annabi Muhammadu kamar da ya alkawari zuwa cikin attaura wa da'il amana shi da ba da amana wa imanihim da rantsarantsan su halifihim rantsuwan su bihi da Allah ta'ala kazibina suna masu ƙarya don su samu riba da yawa suna sai da wannan alkawarin su karbo samanan ƙalilan kuɗi kankani minar duniya daga duniya ula'ika waɗancan nan ka yahudun koko masu cinikin nan su rantse da ƙarya la khalaqa lahum fil akhirati la nasiba ba rabu lahum ga a gidan lahira wala yukallimuhum wallahu Allah ba zai magana da su ba galaban don fushi alaihim a kansu wala ya zuro ilaihim ba zai dube su ba malan duban Allah ya hamu ya dube su da rahama yau mai kiyamata ranar kiyama wala yi zakihim Allah ba zai tsarkake su ba walahum azabun alimun azaba mai raɗaɗi ya tabbata da gare su wa inna minhum la fariqan wallahi akwai daga cikin su ahlul kitabi wasu yanki fadikan kenan ka kabin ashrafi yalwuna alsinatahum suna karkatar da halcinansu bil kitabi da littafi ay ya'nifuna ha bi qira'atihi anil munzali ila ma harrafuhu suna karkatar da shi da karatun ya juyar da shi ga barin abin da aka saukar ila ma harrafuhu zuwa abin da suka juya shi min na'atin nabi na siban annabi muhammadu wanda Allah ya kawo siban annabi komi wanda duk ya ga annabi ya duba sifan da aka kawo na taura ba sai ya tambaya ba suka je juya don dai kara bi annabi Muhammadu Allah subhanahu wata'ala yana cewa litasabu don ku da ci wannan da aka juya din aka canza min alkitabi daga littafi ne allazi anzalahu Allah wanda Allah ta'ala ya saukar da shi to Allah yana ba ku labari wa ma huwa min alkitabi wannan abin da suka caccanza din nan ba daga littafin Allah bane ne wa ya kuluna amma su za su dinga ce muku min indillahi daga wani Allah ne kuma ko min indillahi ba daga wani Allah wa ya kuluna alallahi alkariba suna faɗin ƙarya ga Allah wahum ya alamu na su sun sani masu faɗin annabu cewa su kajibo na makaryata ne wani zara ayan da za a karanta ta sauka ne lamma kala nasara na jarana yayin da nasarar najaran najaran wani gari ne nesa da madina amma kuma dukansu yahudu ne a wurin su mutanen najaran nasarar wurin sun ce inna isa amarahum an yattakhidhu rabban suna faɗa wa annabi ai annabi isa shi ya hore su su rike su allah su rike shi abin bauta a wannan ma dalaba ba'al muslimin sujuda lahu sallallahu alaihi wasallam ko kuma ayan ta sauka ne yayin da sashen musulmi suka nemi annabi ya bar su su yi masa sujada don girmamawa sai Allah ya saukar ma kana li basharin bai kamata ga wani mutum ba yan bagi an yi tiya kullahu alkitaba Allah ya ba shi littafi wani hukuma da fahimtar addini alfama da shari'ati wani buwata da annabci sun ma ya ƙulu sannan ya ce linnasi ga mutane kuno ibadan ne ku zama bayina min dunillahi wani Allah idan ma isa ne to ƙarya ne ba isa ya faɗa ba Allah ya ba isa annabta ya ba shi littafi in kuma a'a ku ne kuke so ku yi wa annabi sujada kamar yadda kuka leƙa to bai kamata annabi ya ce ku zama bayansa ba bayan ku ya gaya muku bayan Allah ne ya ba ku an ba shi annabta an ba shi shari'a na kunu ibadani walakin ya kulu yana ce masu ne kunu rabbaniyina ku zamo masanan Allah ulama malamai amilina masu aiki mansubina ila rabbi rabbabi rabbaniyina din nan wato ku zamo mutane na Allah wanda ake danganta su ga Allah bi ziyadati alifin maimakon a ce ribiyina wa nunin tafhiman nan gwababawa bima kuntum sakamakon abin da su kuka kasance ta amaluna kuke aikatawa bi tahfifi wa tashdidi ta'lamuna alkitaba kuka san littafi ko tu'allimuna alkitaba bi tahfifi ta'lamuna alkitaba wa tahfifi tu'allimuna alkitaba yanda kuka kasance kun san littafi ko kuke sanar da littafi وبما كنتم لابن وكسن تدرسون كنا كرنتاوا أي بسبب ذلك سبب وانجانك فإن فائدته domin fa'idan karanta Qur'ani ko karantarwan ko cikin attaura an ta'amalu ku yi aiki da shi to in dai za ku yi aiki da attaura ko za ku yi aiki da alqur'ani wala ya murukum alqur'ani ko ba zai hore ku ba bin rafi istinafan wala ya murukum ai Allahu Allah ba zai hore ku ba wannan su ba ban Allah ya kulu ko ko la ya amurakum Allah an ya kula akan ya ce ayir bashir mutum an tattakhidul malaikata ba zai hore ku ku riki malaiku wan nabiyina da annabawa arbaban alloli ba kamar takhadatis sa'ibatul malaikata kamar wanda su yanki suka riki ana kiransu sa'ibawa suka riki malaiku sun ce banatullahi suna bauta masu yahudawa suka riki uzairu nasara suka riki isa to duk waɗannan dai ba daga allah ba ne allah dai ba zai ce ai ba littafi ba zai ce annabin ma da aiko da uzairun da isan da annabi muhammadu ba za tu saba horon ku ce a rike su alloli ba allah ɗaya ne a ya marukun bil kufri yanzu ya hore ku da kafirci ba dai da antum muslimu da bayan kun kasance musulmi kun zama musulmai ai layan bayi lahu zahaza haka bai dace da shi a ce in kun yi mashi bauta ya kun mai da shi Allah kenan wadkur ka ammata izhin akhadha Allahu mithaqan nabiyina yayin da Allah ya karbi alƙawarin annabawa ahadahu alƙawarin su lamma lamma bi fatihil lami lil ibtida'i wa tawkidi wa tawkidi lamma bi ma'anar qasmi alladhi fi ahli al-mithaq ma'anar rantsuwa da yake cikin karban alƙawarin wa kasri ya koko lima muta'alliqatun ya rata bi akhadha kenan ma din nan da ya zama musulatun sila ne alal wajhani bisa fuska bi ko alama ko lima din aidil ladhi ataitukum wannan abin da na ba ku iya wushi wa bi qira'ati wa cikin qira'a aitayna kum muka ba ku min kitabin daga littafi wa hikmatin da hikima sun maja'akum rasulun sannan manzo ya zo muku musaddiqun limama akun annabi Muhammadu kenan da wannan manzo ya zo muku ina gaskata littafin da yake tare da ku limama akun abin da yake tare da ku min alkitabi na littafi wa hikimati da hikima ya gaskata at-taura da mai at-taura ya gaskata linjila da mai linjila wa huwa shi wannan rasul shine Muhammadu sallallahu alaihi wasallam kun dauki alƙawarin la tu'minun nabiyyi za ku ba da gaskiya da shi wanda littansurun nahu wallahi za ku taimake shi jawamul kasmi kun faɗi haka ne kuna cewa in azraktumuhu idan kun riske shi lalle za ku taimake shi za ku ba da gaskiya da shi wa mamun taba'un lahum al'ummomin da kuka zo masu bi ne gare su bi zalika a cikin wancaninka qala ta'ala lahum Allah ta'ala ya ce musu a aqrartum shin kun tabbatar lokacin da suke daukan alkawarin cewa idan da annai muhammadu za su same shi za su ba da gaskiya da shi za su taimake shi allah ya tambaye su a a karartun bi zalika kun yi kirari kun tabbatar da haka wa akhadtum qabiltum ala zalikum isri kun karbi alƙawari na kan yin haka kalu suka ce ma Allah a qararna mun yi ikirari mun tabbatar kala Allah ya ce fashhadu ala anfusikum wannan alƙawari da nayi da ku tun kamin ku zo duniya ku shaidan makanunku wa atba'ikum da mabiyayanku bi zalika da wancananka wa ana ma'akum min ash-shahidina ni ina tare da ku cikin masu shaida alaikum akan ku wa alaihim akan su faman tawalla a aralla ba da zalikal mithaq duk wanda ya juya ya kau da kai bayan wannan alkawari da ya dauka tsakaninsa da Allah fa ulai ka wadancan ka humul fasiqun sune fasikai masu fita hanya afa ghayra dinillahi yabghun shin wani addinin Allah suke nema almutawalluna masu juya wannan biryayi ko tabguna ko yabguna almutawalluna walahu aslama man fi samawati ga Allah kadai ne wanda suke cikin sammai haka halittar da komai da komai suka jawo suka miku ga Allah wal alli da kasa dau'an suna biyayya bila ibayin baki ba wa karhan wasu kuma sun miƙa wuya sun bi Allah na tilas amma ba su yaka ba bi sai sai da su ga takobi akan su in ba su ba da gaskiya ba za a sauke kanunsu wa ma'ayyana timayil jiyo ilaihi da kuma ganin abin da zai fakar da su zuwa ga Allah wai ilaihi zuwa ga Allah ne turja'una ake mai da koko yurja'una bil ya'i wat ta'i wal hamzatu lil inkari hamzan nan da yace a can farko afa ghayra dinillahi ai na musu ne ai bai kamata a ce a riki wani addinin Allah ba alhali halittan sama da ƙasa duk sun mika wuya ga Allah wasu da ganin dama wasu tilas kullakun ya muhammadu ka gaya masu ya ne muhammadu amanna billahi mun ba da gaskiya da Allah wa ma unzila alaina da abin da aka saukar a kanmu wa ma unzila ala ibrahim da abin da aka saukar wa annabi ibrahima wa isma'ila da annabi isma'ila da ishaqa da yaquba walasbari da 'ya'yansu jikoki a wuladihi wa ma'otiya musa da abin da aka baiwa annabi musa wa isa da annabi isa wanda biyu na daga annabawa min rabbihim daga ubangijinsu mu musulmai ma nufarriku baina ahadin minhu ba mu rarrabe tsakanin ɗaya daga cikinsu ba za mu yi irin na yahudu ba da suke zagin nasara nasara su zagi yahudawa ko wannan ce wannan ba annabi ba ne mu dukkan su mun yarda annabawa ne ba rarrabewa tsakanin ɗaya daga cikinsu bi tasdiki mun gazgata wani wata kazibi da ta mu duk mun gazgata su wana nu lahu muslimuna mu musulmai ne lahu ga Allah masu mi kauya ne mukhlisuna masu ikhlasi fil ibadati a cikin ibada wa nazala aya ta sauka fi majartadda wanne wanda ya shiga musulunci yayi ridda ya fita cikin musulunci wala yakbir kuffar yaje ya hadu da kafirai Allah ce a rabu da shi ya yi makansa wa man yabtaji ghayra al-islami dinan duk wanda ya nemi wani addini wani musulunci shine addini yaje ya kawo shi yace ya bar addinin musulunci ya koma wani addini to falan yuqbala minku ba za a karba da gare shi ba Allah dai ba zai karba ba wa huwa fil akhirati min al-khasirin sannan a gidan lahira gidan karshe ya zan daga cikin masu asara limasiri saboda makomansa ilan larin mu'abbadati zuwa wuta wanda take har abada alayhi a kansa kaifa ai la yahdillahu qauman yaya ma'ana Allah ba zai shirye da mutane ba kafaru wanda suka butulce ma da imani in bayan imanin su mutum ya kafirci ya zo ya musulunta ya koma kafirci ya Allah zai shirye da shi wa shaidu sun shaida ai wa shahadatu mun shaidan su annan rasula cewa manzo haƙƙun gaskiya ne waƙar ja'akumul bayyinatu sannan kuma ga hujjoji ya zo musu alhujjatu zahiratu hujjoji bayyanannu wanda sun wuce a kidaya na annabtar annabi muhammadu ala sidikin nabi bisa gaskiya annabi muhammadu wallahu la yahdi alqawma zalimina Allah baya shirye da mutanen da suke zalimai alkafirina kafirai ula'ika waɗancan nan ka ji za'ahu sakamakonsu anna alaihim la'anatallah cewa la'anar Allah ya tabbata a kansu wal mala'ikati da mala'iku wan nasi da mutane ajma'ina su dukansu khalidina masu dawwama fiya a ciki ai la'anatu masu dawwama a cikin la'ana au ko kuma masu dawama a cikin annar wuta almadlul biha alaiha wanda aka yi dilala akanta la yukhaffafu anhum al'azab sannan ba akan sauwake musu azaban ba wutan lahira babu sauki ba kunna ta ake mamalle a ce mai kunnawan ya gaji hana tana ci ne da kuduran Allah ba a sauwake musu azaba wallahum yuzaruna ba a saurara musu yumhaluna illa alladhina tabu sai kadai waɗanda suka tuba min ba da zalika bayan wancananka wa aslahu suka gyara amalahum ayyukansu fa inna allaha ghafurun allah mai gafara ne lahum gare su rahimu mai rahama bihim da su wannan zala aya ta sauka bil yahuda cikin yahudawa sun ce illal ladina kafaru bi isa hakika wanda suka kafirce ma annabi isa ba da imanihim bi musa bayan sun ba da gaskiya da annabi musa to mutanen annabi musa sun karbe imani daga musa saboda suna da attaura kuma alhali an ce musu isa zai zo shi ma in ya ya zo su ba da gaskiya da isa da littafinsa annabi muhammadu zai zo in ya zo su ba da gaskiya da annabi muhammadu da littafinsa to su waɗannan suna da attauran suka mutunce mai isa suna kan wannan sun mazado kubaran suka ƙari da kafirci bi muhammadin ga kafirce ma musa ga isa ga kafirce ma annabi muhammadu Allah ce waɗannan kan sun wuce iyaka lam tuqbala tawbatuhum ba a karban tuban su amma fa idza gargaru an sun kai gargara ma'ana gargara lokacin da rai ke fita an tabbatar da ba sauran rayuwa sai mutuwa amma matukan akwai sauran rayuwa an suka tuba inda Allah ghafurur rahim idan sun kai gargara wa matu kuffara suka mutu da wannan kafirci na Isa da Annabi Muhammadu to waɗannan babu sauƙi ba hanyar tuba wa ulaika waɗancan na kawo dallo na su ne batattu illallazi na kafar haƙiƙa waɗanda suka kafarce ma Allah wa matu suka mutu wahum kuffarun suna kafirai falan yuqbala min ahdihim mil'ul ardi zahaban da za a kaddara a ce duk duniya za su cika shi da zinari don su fanshi kansu a sa su a wuta a fitar da su a wuta Allah ce ba za a karba min adim daga ɗayansu min alli cike da ƙasa zahaban na zinari mikidara mai mana uwa wato gwargwadon abin da zai cika ƙasa wai ba wuri guda ba duk duniya a cika su da zinari su ba don a fanshe su Allah ce ba za a karba ba walawai ta nabihi ko da sun fansa da shi wargilan fa'u an shigar da fa'i da aka ce falan yuqbala fi khabara cikin labarin inna saboda ya yi kama da allazi da bisharri wa izanan kuma sanarwa bi sababi bi tasabbubi adamin qabuli sababin rashin karban tuban nan anil mautu gabanin mutuwa anil kubri inda suna da rai wannan sun tuba za a karbi tuban su amma da aka ce falan ana nufin nan gaba da in sun mutu akan kafircin ne ulaika wadancan nan kalahun azabun azaba ya tabbata gare su alimin mulin mai raɗaɗi wa ma lahum min nasirin ba su da mataimaka mani da masu hanawa milku da gare shi alhamdulillah Thank you.